الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يو شابي أبو شابي أبو وتنبيه الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu kamar sha shida yau sha shida ga watan rabi na awal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira na wa alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ko sha uku sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin littafin alwajir fi zikin sunna wal kitabil aziz inda muka muke cikin kitabul hajji mun tsaya darasi na 60 da bakwai ko za mu tashi darasi na 66 da 60 da takwas agwal inda muka shiga cikin shuruɗu sa'ayi karɗan da ake magana a kan sa'ayi muka karanto cewa wajibi ne sa'ayi ya zanto an yi guda bakwai sannan a fara daga safa a ƙari da marwa sannan kuma a yi a wannan gurin da aka ware don yin sa'ai sai muka je kuma ababen da aka haramta a kan wato ga wanda yake wato ya yi irani aka yi magana a kan cewa ba a sanya kaya da sauku sannan ba a rufe fuska ga mata da hannaye sannan abu na uku muka ce ba kuma namiji ba zai rufe kansa da darawar ba shi ba sannan abu na hudu aka ce sannan ba a sa turare ga gaba ɗaya maza da mata kafin a ɗaura ihrami sannan na biyar ba a yi dafe farfi sannan a na shida za mu tashi ko na biyar ɗin na biyar da na shida za mu tashi to ma da yace na na bakwai za mu tashi ko wa an ka'a bin ujra to an yi magana ba akan ba a dade barci yace wa an ka'a bin ujra annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma rabihi wa huwa bil hudaybiya ka'ab da ujra yace annabi alaihi salatu wasallam ya wuce wato a wani guri da ake kira hudaybiya ya wuce ta gaban sa shi ka'ab bin ujra kabula an yi rukula makkata kafin ya shiga makka wa huwa muhrimun lokacin yayi ihrami wahuwa yujidu tahta qidil ya kunna wuta a karkashin wata tukunya ya kunna ta tana ci wal qamlu yatahafatu ala waji sannan farfata na gangarowa tana dubowa akan fuskarsa irin kananan farin fakale sai ce ayyuzika hawa muka hadi sai ce jin dafin wannan wato wannan kananan farin yana cutar da kai kuwa kala na mai ce kwarai kuwa kala zai ce ba halikar a saka to je ka aske kanka wa da yan farakan baina sittati masaki sannan ka ciyar da wani dan karamin wanda zai iya daukan wato zai iya ciyar da mutum shida wal farqu yace abin da ake nufi da faraku kai shine salatatu asu'i kwano uku aw tun salatatu ayyami ko kuma kai azumin kwana uku aw awil tuk natikatan ko kai yanka wannan ga wanda ya taba wani abu ne wajibi kenan in ba kuma ta wajibi ake wayanka rukuni kamar da zamu ji nan gaba ba da aikin hajji yawa sunna kuma ran gida da ai to wannan shi ne saboda haka kaga wato ba a aski amma ba da dama ya aski yayi yanka shi wa ka bi bin aujar na bakwai aljima'u yin jima'i wada wa'i da yan baran da sa shi da aure zai da yin jima'i magana ta da da'awa ko abin da ya shafi kobula da kuma tumba da kuma boje duk wayannan abubuwa ne da suke yi wato dawa'il jima su ne yan baran da abin da za su iya taso da jima'i saboda haka shi ma wato an hara an hana na takwas iktirabul ma'asi ai iktisabul ma'asi tsoruwurtar abin sako idan ga mutum zai je dawo ba sai ya zama kamar mala'ika abin da za ga ya je ya dawo ya je maka Allah ya dake na rijiya sai ga ai garantin da ya gaba ɗaya bai yi sabo ba kaf da ya sabo ko ko ɗaya ba inda za ka tuntune shi kaza ba wani abu da yi ko da irin wato in dai ba wai ana tafiya mu zaje wuce wani bai sani ba amma yi wani abu da ake kira sabo da zai iya zuwa ya zo kwanciya baki ya lissafo da sai namu ya ce haji zuwa kuka kun kaula an jiwa ta wallahi sai ga bai sabo ko ɗaya ba to ka ko ba a maka yake ba irin wanne yanayin Allah ya rahama addu'o'i ko ba a maka ba to sai yace na tara al-mukhasabatu wal jidal husuma fada wal jidal da mutu ba a mutu ba a fada a maka in dai ba wai abin da misali mutum ne ya kafe sai kai wani abu kace a ba a kaza to wannan wajadilun billati hiya ahsan sai ta shigo amma ba a ba mutu والأصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى أتني ولن تعرف دوين غداؤكم فإن الله الحج أشهر معلومات في أي حج وزوة النية زمنو لغوة شوال زوى ذو الحجة سنة زمنو مجتمع فرقم بابو سوى شوال ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة سوسوه كله فمن فرض فيهن الحج دون ديوك wato ya wajabta aikin hajji a cikin waɗannan watannin wala rafata dokar yayi batsa shine farfasa ba batsa wala buzuka ba yin sabo shine alfisku shine alkhuruj an da'a kada yayi batsa kan shine kada yi wa Allah biyayya wala jidala kuma ba mutu bil hajji a lokacin da ake aiki suratul baqara na goma da sha daya alkhid alkhidwatu wa aqdun nikah in ka ga wata kana so ba dama yanzu ko kada a maka ba zance kiɗa ba a neman aure ba kuma a daura aure in mutum ya shiga harami ya shiga wato ihrami ba neman aure ba mu daura aure kuma kai ba haka ba ko a garin su nan yana nan garin ba za a daura ma aure wani yana cikin wanne ne ba za a daura masa aure ba saboda haka ba a daura mutum aure in yana cikin ihrami to sai ce li hadith Uthman annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala gashi nan saboda hadith Uthman na abba a yana cikin hadisan da ba su da yawa ake so ka rike kaga hadisin can da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama sai ka ji hadisin da yana musu man ne kare sannan da yazo ran yace la yankihu wa la yunka la yankihu al-muhrim wanda yake irabi baya aure shi ba wa hadisan ba su da yawa sai ka kuma rikewa kan wani ya baka sai makaranta ya ce ga hadisin da yana musu guda biyu akwai kaza misali kowa zai iya kawo wato sai ka rike sai na waka da shi za ka ga hadisin zuwa da yawa watakila da za mu yi hasken makaranta ba mu cewa zai ba mu hadisi da yana baka tsaya wanne ne sai dan har ya fi kowa falala amma wanda ne hadisin ta in abu hurairah muka ce kowa ya sani za a ta kawo da dubu biyar da dari ko da nauyin da hudu ai kowa ya gidan kowa da abu amma ta yana baka ba na a wani hadisi yawwa kaga ya zo dole mun yi ne wanda mun da ko yawwa shi ne hadisi na farko da wa cewa ko na annabi ana binne shi ne a inda ya ban duniya kaga shi ya fara wani hadisi da yana Abubakar yawwa to sai ce um la yajibu al-muhrim wanda yayi harami da makka baya aure wala yunkau kuma ba za a aura ba zai zo yana wato ku ku daura masa da za a yi aure Disamba misali kuwa a watan Shawwal za a daura auren kannan za a haɗa da shi in dai ana cikin wannan yanayin haramu wala ya so kuma ba zai nemi auren ba ba su da dan zuwa nan dai ya ba auren da wani wani nan ke zuwa in dai yana wannan yanayin babu shi na ja biyu a ta'arubu li sayyidil bayr ya fujirar da kanka da wato yin sai farautar kayan kan wanda dabbobin da suke a fili a kan wato wanda suke a fili masu cikin roba bi katilin ta hanyar kashewa au zabihi ko yankawa au isharatin ko nuni ya nuna da hannun sai ga wata barewa ta ta su kamo mana ita au da lalatin ko rusar da wani sai kaji bayan dutsen nan akwai barewa akwai dabbobin farauta ba zai ba inda yana cikin wannan ihram لقوله تعالى saboda fada Allah wa harima alaikum sayyidul barri ma dum tum haruma Allah yace an haramta muku wato farauta abin da yake dan nauyi mutukar mutukar kuna cikin igrami wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma ta'alu an al-atani saboda fada annabi lokacin da aka yi mata tambaya akan wata jakar dawa allati sadaha abu qatada wanda abu qatada sun kun tuna hadisi a cikin umdatul ahkam abu ka ta da ya je yau farautar ta wa kana halala shi kuma lokacin ba ihrami ke ba ya kulla ihrami da aikin hajji ba sai ya je yau farauta ai ya halaka ku wa hum muhrimuna su kuma suna cikin ihrami to me faru fa kala sai yace aminkum ahadun sai annabi yace da aka kawo nama ya kawo musu ciki sai annabi alaihi salatu wasallam yace aminkum ahadun amarahu an ya'mila alaiha a cikin ku akwai wanda ya umarci ya je dauko masa wannan jakar jakan dawa awa ta ilai ha koyo masa nuni kalula sai sabbin ka ta a dan da aka kawo nama sai kowa ya kici ka ce sai an tambayi annabi alaihi salatu wasallam kala fa kulu fa kulu kai sai annabi ya ce to ku ci kawai tunda babu wanda ya wannan daga ciki to ciki inda da wanda ya nuni ko ya faɗa cewa an kaje bayan dutsen nan za ka samu kaza to haramun ne duk da ba kai kai yau farautar ba haramun na sha uku al'akulu bin ma tsira min ajili to to cin abin da aka yi farautar dan kai ba kai kai ba amma dan kai aka yi farautar kai ka yi hira mai aikin hajji shi kuma bai ba dan gari ne kawai ya je farauta saboda kai ya kawo ba to wannan hukuncin sai ya ce au bi isharatihi ilai ko ya nuna sai ce da Allah bayan wannan dutsen ba akwai kayan namun daji akwai gada akwai barewa akwai zomo au bi halati alai ko kuma da ya biyo je man dara dara shi haka ya tattare ya taimaka masa lima gumi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fahimtar fadin annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa alaikum ahadun shin a cikin ku akwai wanda amara hu ya umarce shi an ya amila alaiha ya zai dauko man au ajara ilaiha ko ya nuni kalu da suka ce a kala fa kulu annabi ya ce ba ku ji in ba kai kai wayannan ba dai aka kawo kawai kaje ka ga wani mafarauci ya yi ya yi noma a farautarsa ya ga da lama yana zuwa ku kuma duk kun yi rayu da aikin hajji a hanya sai ba ku namu za ku inda ba don kuye ba amma in dan kuye in daga ɗaya cikin wayannan abubuwa ko kai nuni ko ka taimaka bar ko yayi dan ku to haramun na in dai dan kai in dai dan kai ne to haramun amma ba dan kuye ba kawai ya kawo to dai an gane ko mubdilatul haji to ba abubuwan da rusu ai gabe ba ta je cike gaba daya mutum ya bada cikin wannan to ba hadisi ya zai iya dawo ya dai ga laban ya ci da dai a dawajin din nan wallaban ya sha sai ce to yabdulul hajj bi wahid min ithnayn ai ga hajji na bati da dai daga biyun nan al-awwal na farko al-jima'u tarawa da iyali sun yi tabbata iyalinsa ya tara da su idan ka da kabla rami jamratul aqaba to ga wani na ya zo muku kokolwa sai ce idan mutum yayi kafin yayi jamra jiban ranar sallah da farkon nan da ake yi jamratul aqaba idan dai tara da iyalinsa to aikin hajjin da ya rufe amma idan ka da ba'da rami jamratul aqaba amma idan yayi jiban farko kun san abubuwa da muka ci ana yi ranar sallah in ba kuma dawa guda nawa guda barakallahu fikum guda nawa alaji guda biyar guda biyar abu na farko shi ne ne ziban jamra ko na biyu yanka na uku aski na hudu tawafu da ibada na shida asai ko to amma da ya zo kawai sai ya jamratul aqaba yanzu iya ita kadai sai ya sadu da iyalinsa shine aka ce wa qabla tawafil ibada duk kafin ya tawafil ibada wannan ba kuma mantawa a wato jinjar da za a yi shi za a yi rukuni in ba kuma ta ba rukuni ne ita ce jiro guda hudu to misali alhaji ya ce biyar ne saboda za a yi ne kara amma aka ce guda hudu daidai ne magana da rukuni ta ba misali kaga za a yi jamratul aqaba da an je a yi jifa duk wayannan a wuce su duniya da wuta a wuce su jiya da aqaba a je a jifi da ranar sallah ko sannan daga nan sai a je a yi yanka sannan a yi aski sannan a yi dawakul ibada daga nan ko baka yi sa'a yi ba kayi ne kayi tahallulul kubra haka ne yayi at-tahallulul kubra gaba ɗaya ka fita ko baka yi sa'a yi ba zaka iya saduwa da yayi an fahimta da kyau ku to shine ake magana a nan da ya da ya jiba jamra a gaba sai kuma ya sadu da iyalin da ba tare da yayi sauran hukun ba na ranar sallah ba tare da yayi sauran hukun ba na ranar sallah to shi ne ma da yake gaya mana nan cewa fala yabdulu hajjuhu wa in aqima aiki hajjin da bai bata ba duk da cewa yayi laifi ko da yayi laifi to aiki hajjin sa nan domin yayi a tahallulul suba qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace kun gane laifin ku laifin yana faruwa ne in bai yi jamratul aqaba ba jikon farko ibn al-munzir yace wa ajma'u ala anna man jama'a amidan malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya tara da iyalinsa da gangan sai haji a aikin haji qabla wuqufihi bi arafa kafin ya sai wa arfa anna alaihi hajja qadi to ya tare da shekara ne zuwa ba shi wa aikin a a ya kai shi ba wani wani sabani kafin a yi arfa ba kawai ya je tara da iyalinsa kuma yana cikin iramin to ya tara gaba wani hadiya kuma ya hadaya punishment din na biyu a tsani na biyu kun ji na farko ko wanda yake rusa aikin haji na biyu tarku rukunin min arkanin haji barin wani rukuni da daga rukunan haji wannan wanda muka lissafo su guda biyar din arkanin haji na farko ne niyya na biyu na rukunan haji ba na farko niyya na biyu ba ban ji me wani yace a nan ba mun yadda akwai harfa na biyu na uku mala ibrahim na fara munzali ba da kyau na uku na hudu eh zo da jaka a jere kamar yadda mala ibrahim yake fara kana kan hanya na hudu na hudu a na biyar ne wannan na biyar ne na dawaku ne ba amma haka ne an manta wani abu fadan munzali ba ba abadin yi to ya tsika su kenan an gane ko to wannan shi ne to sai ce um wa idza badala hajju bi ahadi hadaini al-ithnayn idan aikin hajji mutum ya baci da tsayin biyun nan fa yajibu alayhi al-hajj min al-aam al-qadim wajibi ne ya sake zuwa shekara mai zuwa ba ba wani daga kafa shekara mai zuwa sai ya kai idza kana mutadi in yana da iko biloniya ne da motocin da iko sannan kuma yana da harkoki miliyoyi na garawa saboda haka ba wai daga gaba kuma ba shawara ta ake ne ba wani ya je ake haji yau wai da kana mutadi ala nahwi ma bayyana fi ma'anar istila abu ta mutadin da muka yi bayani na baya na cewa ga abin da ake nufi da mutadi a wato iko mutum a farkon littafin muka bada wa illa ba bil waqti alladhi yastadihu in ko ba haka ba ana bin sa baki a lokacin da ya samu iko sai ya biya shi yanzu baki ake wurin ba wai liman da da ilayhi da liman bal a shi yanzu baki shi ko wanda ake bi baki sai ya biya mu je zuwa to sai ma da yake um li'anna wujubahu 'ala al-fawr domin shi wajibin sa a yanzu a gaggawa a buta gaggawa ake so wal fawr da gaggawa ke bilistilati cikin iko yana samun iko to je biya ko kai ya biyo sai lokacin baya yanzu da ya samu iko zai je baya ba hukumar aikin nan ya je ba da kudin kawai shi yake jira mahzuratul haramain ababan da aka haramta a harami guda biyu haramin makka da madina ko ina ne haramai ba wani guri da yake ba wannan sunan ballo da a cikin sai ayi wa gairi ma min hadisi abbad bin salim ya zo a cikin bukhari da muslim da wasu su daga hadisin abbad dan salim ana ammihi daga babban sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna ibrahima harama makkah wa ja'alaha annabi ibrahim shi ya wato ya haramta makka cewa harami haramun ne a zuwa wani abu da zalunci a ciki sannan kuma wada ala yayi mata addu'a rabbi ja'al hadha al-balad amina ko haka wajlunni ko warzuq alahu min ath-thamarat man amana minhum wal yawm al-akhir to saboda haka sai yake to wa inni haramtu al-madina annabi yake ni ma kuma na mai da madina ta zama harami kama harama ibrahim makka kamar yadda annabi ibrahim makka kamar yadda annabi ibrahim ya haramta yace makka ma harami ce to madina ma harami fata harimuwa haramtawa kuwa inna ma kana bi wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala kudani ya tabbata ne daga wahayi daga Allah li nabiyhi li nabiyyi ga annabawan da guda biyu an yi wa annabi Ibrahim wahayi cewa ya haramta Makka an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa ya haramta Madina wal Madina da Madina oke ma da yake wa rasulai kuma manzanninsa alkarimai ne masu karamci salawatullahi wa salamuhu alaihi ma amince Allah ya tabbata a gaba wa idza qila al haramani to daga zarar ka ji an ce harami haramai guda biyu ko huma makka ta wal madina shine makka da madina wala yajizu itlaqu lafzi al harami shar'an baya halatta a saki wannan sunan a jara'a illa alaihi ma wahdahu ma in ba kan su kadai ba ba a kiran wani ko baitul maqdis ba kai saka ce wata haram harami ba duk da girman ta ba subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al aqsa to saboda haka bai saka ce mata harami ba wala yajuzu itlaqu lafzi al harami shar'an ala al masjid al aqsa baya halatta ka saki sunan harami akan masallacin qudus masallacin wato qudus wala ala masjid ibrahim al khalil ko akan masallacin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine abin da na manta yi kara bincika go wani ne masjid ibrahim al khalil sai kuma lokaci bai bani dama ba sai ce in lam yusammi al wahyu haraman saboda wato wahayi bai kirawo su harami ba illa makkata wal madina in ba makka da madina ba fa huwa tashri'un la makana li aqli al bashari fi domin shari'a ce da wannan shari'a ce da ba a buƙatar hankalin mutum a kai ba wai hankali ne zai sa ka yi hukunci a kai ba saboda kaga wancan masallaci a Nabi Ibrahim ai a yanzu daga masallaci a Daula ka hango fitowa kawai za ka yi ta wajen kofa ta tara da ka tashi towa za ka koma gida in a wannan bangaren kake za ka kawai wani masallaci a rufe an rufe shi a cewa masallacin sai na Abubakar a nuna ma gida ka kai shi daga a rufe yake yanzu saboda ga babban masallaci yanzu babu ba a sallah a cikin amma a lokacin da wurin yake unguwa unguwa ce saboda unguwanni ne a lokacin to gurin masallaci ne yana nan har yanzu amma a rufe saboda kowa masjidil haram yake tafiya ya sallah saboda tazararsa bai bi daga in ka towa haka bai bi daga bakin titi zuwa nan ba za su iya ba sau za su iya amma an bayyane a tarihi cewa in ka karanta lokacin da za a cewa masallacin sai na abokan na unguwarsu to ga unguwarsu kamar ka lura da abu ne yanayin gurin haka yi ko da su kuntawa a ga yadda ka ji gaba wata ka ji ga kuntawa to kamar haka to amma yanzu gurin ya zama gari gaba ɗaya kana masallaci annabi alaihi salatu wasallam da ka fito ta wannan kofar za ka hango masallacin gashi a nan to haka za ka yi gani da ka yi gaba kuma za a nuna ba a ce wannan masallacin da ya na umar ne ka ji unguwar jiki ma to amma yanzu duk gaba ɗaya an rufe su an komo masallacin haram to sai yake cewa wa yuhzaru fi ardi al-haramain umur gurin da ake kira harami an haramta wasu abubuwa la yajuzu fi'luha wanda baya halatta aiwatar da su liman kana yahya fihi ma wanda yake rayuwa a cikin aw atahu ba ko yaje garin zahiran yana mai matsayin mai ziyara da hajji dan yin haji aw li umrati ko umara aw li gairi zalika ko wani ko kasuwanci ne kai shi wa hadhihi al-umur hiya wayanna al-amran sune wanda za ka ko kasuwanci mutum ne ai zai wahala ke umara ko shi za ga ai umara tana yin nawa inda mutum yana yawan zuwa zai ga wani yayi sau arba'in wani yayi hamsin a rayuwarsa wani yayi sittin shi za ga an ce ma ibnu umar yayi umara dubu a rayuwarsa saboda ita ba ta da lokaci ka je ka zo ba ina magana wai kai a lokaci da yawa ne wannan malamai sun yi magana a kanta wataƙila kafin mu gaba babu ne ba da wasu shara a kai cewa ya halatta in ka ji zuwa ɗaya kai gobara biyu ko ka yi wa wani ka san wasu za ka wani ya ce wai ya tafi ɗaukowa daga sanayin masallacin na rayu da inda sai ga wani mutum ya ji ya ɗauko gobara wai ya kuma yi bayan ya gama dan ya kuma yi shin ya halatta kuma bai farar karanto a garin su cewa ya halatta ko bai kawai ya yi ne ya gama ne ka je ka yi ana yi gobara yi to suna yi wanda za ga ai shi masallacin tafiyin ai na masu larura ne irin dawa da na aisha haka ma da suka ce aikin aikin al'ada ta zo mata ta sa kuma annabi yace da hakuri bayan ta gama kuma ya kace ta dauko harabin ta da ke miƙatin ta a miƙati da muka lissa ba mun an ce akwai tare babu kaga na mai larura ne kenan yi da malamin sai ce matsayin miƙatin mai larura ne ɗaya ke nan sannan hukunci na biyu shi in ma ni kaji ne ya halatta a zuwa ɗaya kai umara biyu ya kamata ka tambaya a garin ku kafin ka in haka ni ba sai ko kuma kai wani ma dan za ga wani ya ce yanzu ya je ya yi wa hajiya wanki wai ya gama zafin ya koma ya ɗauko irani ya dawo ko abokin zawa ne ya akwai baki da yawa to kafin kai wala ne da wani ma'ana da a ta yi alama hukumar lafiya to ka da yawa kuma za ka ga mutanen mu suna yi da yawa za ga yanki ya je ya dawo ya kuma tante kansa ba ga yanki ya ce ma ai ya kuma wata umara to sai ce sai na farko sai da hayawani wa tsayi ababen da suke haramun ne a wannan filin shine wato farautar dabbobi duk irin dabbar da kake nema ka ganta ta zo harin su ba kai wa ita wa tsayi da tsuntsaye tsuntsayen da ake cewa nana da fatima ne idan ka je a maka da madina amma a maka idan ka ga tattabaru ya kai gidanka za ka suna cikin ku sai kun zo wasu wasu za su kama dama amma Allah ba kai zan kama ba zan kama ba kuma haƙin gwani za ka suna shiga cikin abinci sai dai mutane su je alkama a jeji za ka hana ta sai ana zuba mu ko wata shiga cikin zaman wanda suke zuwa da yara kaga yara suna shiga cikin suna ta zuwa sun zanta je su dawo guri ne su sai ga wani zai taho da abinci ya zuba wasu kuma suna sayarwa a gefe irin ɗan bakin da a ji a ba su yarda biyu a karbo ko gwangwani ɗaya haka a zuba mu duka haka amma ba a taba za a gansu cikin harami gaba ɗaya nan suke kwana cikin masallaci wajen mas ko ina saboda haramun ne gaba haramun ne ba a kama saboda haka kaga sai da haiwan shi sa ko da yake za ganin da duwa take kuma ka dauka wata tattaba la irin ta kace da kake gani wannan musamman ɗakin nan wannan doka duk sun fi yawa kai ka dauka irin da tabarin da kake gani na gidan gona masu mugun janna normal ta taba dan ni da da dora ta tabaru da ake cewa yana da fadi wani idan irin wanda ake nunowa a wudo ga masu gaji masu yau eh normal ta tabaru za ka gani irin na gidanka da kake kiwa dawa su ne ba shi kuwa yanzu muna biyawa ba arewa ma ke nan cewa haramun ne sai da haiwani wa tsayi haramun ne ka taɓa kan shi ke kajin su me yake yi ai kajin dabbar da ake ci ba duk a farkon da dabbar nan baka yi duk dabbar da ake ci yanzu kana kiwata dabbobi kajin sai dai ka goge dan cewa kawai kalan nan kamar ma ne duk kajin dabbar da ake ci ba da dabbar wannan duk a farkon littafin mu kariya duk kajin lambar da ake ji ba da jinsa ba wannan shi ne zance mai inganci saboda haka kazanta ne kamar yadda majina ko mani ya taba jikin mutum zai wanki saboda kazanta baya san kazanta shi ne hukuncin mutum an gane to shi ne yake na na in dai ita halalcewa ba da jinsa ba sai dai abu kaga ana gaya ma in dai sai dai in jallala ce jallala wanda yake aikin da tun najasa ai kaga da tun najasa kamar agwagwa ai a malikiya magana da aka yi cewa idan ire iren suna tun najasa sai aka ce a ajiye su a ɗan foye su wata kwanaki ana ba su abinci daga ɗan tana cin wannan abinci din najasa ta kuci ka fahimta da kyau shi kenan zai amma ba ta cikin hukuncin da amin yana nan akan in dai ana jin da kashin da ba na jasa ba amma kazan kayan kazan ta kuma ya danganta daga mutum zuwa mutum ko wani za ga ba ruwansa da ita yana da yawo da kazanta wani kuma a ji zai zama wato ba zai zama kuma ta wuce ya rabu da wannan yawa to kaga akwai wannan watan firu ko koro za a gansu a jikin gaba gaba ɗaya ko ko wani ya kora shi ba zai kawo ba amma ba za ya kora wuce ya kawo sai ce wali anatu alaihi ko ka taimaka wani ya kama shi ma haramun na biyu kada'un nabati wa shauki cire duka kawai ka ga duka ka cire a harami wa shauki ko kaya illa ma da ajil hajati sai dai wanda bukata ta sa za a cire ne wa daruratu ilayhi da wanda yake larura ce wanda za ka kuma askar ne za su zo cire ba kai bane ba to wannan wato dai wanda larura ta sa za a cire ne ne tsawo ne biyu ko wani abu da ya kama da wannan amma ba ruwanka na uku hamlin sila rukun makami ba a rike makami na hudu irce kadon lukada ba a tuntuwa za ka yi ta ganin kayan tuntuwa da haula kayan tuntuwa ka kaje ka da gaji daga nan kuɗi zai zube waya takalma masu tsada abubuwa iri iri za ka gani to ba ruwanka da shi ba fi harami makka a haramin makka lil haji ga wanda ya je aikin haji amma man kana muqiman fi makkah amma wanda yake mazaunin gari ne a maka shi ko idda kada a idda kada ha wa arafa zai yi tsuntuwa ya ne tsigiya zai yi tsuntuwa ka ɗaya daga cikin abin da za a gano cewa ba kai ba an hana ka tsuntuwa saboda jaradan da ake yi na tsuntuwa ba za ka fi rayuwa ko me za ku gano a ciki tsigiya ita kuma shekara nawa ne shekara ɗaya an kasance abu mai daraja sai kayan tsuntuwa da ne sai kayan tsigiyar da shekara ɗaya kai kuma shekara ta zoyi yan kwanaki ne za ka yi kawai kwanaki ne ya daɗe da yawa ya kwana arba'in ba su zo da haka tuntuwa ba ta kawai wadbar ubain alhaji wal muqim zahir fi zalika shine wanda kuka faɗa yanzu bambanci tsakanin mai aikin haji da mazaunin gida a zahiri yake a fili yake inda kullu sai yace wa dalilu ala hadhihi al-mahzurat dalili a ga wannan haramtawa kuwa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi makka fadin annabi ran da aka yi fatahu makka a shekara ta nawa aka yi fatahu makka takwas tara wasu ce tara na shekara ta nawa fatahu makka eh ta takwas na biyar da ni ma da takwas yawwa shekara ta takwas to sai ce inna hadha albalada haramahu Allah wannan garin Allah ya haramta shi jiran da Allah ya halitta kan mai da kai fa huwa haramun bi hurmati Allah haramun ne da albarma ta ubangiji da haramtawar ubangiji ila yawmil qiyamah har kiyama ta dai haramun ne wa innahu lam yahill alqital fi to ba a baka misalan abubuwan da aka haramta baya halatta ayi yaki a cikin maka لأحد قبلي قولي قابيلا بعد قولي قابيلا با ولم يحل إلا ساعة منها ولم يحل لي ما بي على تأغرين إلا ساعة إما وجه أوا با هو نتلوك سنين نهاري أولي يوشي كده فأنا فتح بك ko ayya wannan yinin ne kaga ai fatahu ba kun ba wannan yinin babu lokacin da annabi ya taba zuwa ya yanki a maka shi ma nan halatta masa akai فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة حرام نيدا واتو واتو دا حرام كا تو ubangiji har kiyama ta tsaye wala yu'dadu shawku ba tumfiki ba tire kayarsa wala yunafaru sayyidu ba a koro kuma ababan farauta wala yantaqidu luqatat luqatatuhu illa man arafa ba tuntuwar abin tuntuwar sai wanda zai yi tijiya kai ko baka cikin masu tijiya ولا يقتل خلاها باء تريتيا وذا فقال العباس بابا النبي عليه الصلاه والسلام كن زمانا يا مسلمين في يا رسول الله يا ما يكن الله الا بالجرح amma wannan tsauri ne ko an san tsauri ya yi yawa wannan tsauri ba da libu mai tsauri eh eh me tsauri amma ai kowa ya san labor glass shi ne wannan abin da za ka gama suna ana suna siyarwa eh wannan ciyawa ita ita ce alhiji da wannan na
karan nan da ake yin rubuce Qur'ani ko abu tamba na'am na'am shine daure kuma kuma wata kila zan fiye da da magana amma wanda malamin mun nan zuru saboda dalilin shine nan gaba za ka ga magana da zai kawo cewa kuma makera suna amfani da shi wajen hura wuta sannan ana amfani da shi wajen rufi to amma ciyawar ba a rufi da ita Na'am. Na'am. Na'am. Sannan kuma bayan haka ana sawa mamaci idan ya mutu lokacin da Eh shi ko za a iya yi da ita to ita ce mun garba. Eh. In dai ana sawa mamaci a yi rufi da ita to ita ce. Saboda haka ya sunan zaka ce. Wato ganyen gamba kenan ko? Na'am ga alaji da yana da wajen ke kuma. Shi tsauri? Na'am. Ikta na barbuka hawa. kaji shi kuma alaji ya ce ya bugan ba kai akwai gulu kuma akwai wa gulun shi ne ake yi eh da ba ga shi ana cewa gidan gulu wannan mun san wannan da ake yi ita ita ita zana ake yi
Okay.
auren auren zana ake yi to malamai dai da yawa za ka yi tsauri suke ce mata tsauri to amma dai mun dai fahimci cewa wani wato wata ciyawa ce da ake amfani da ita ita ce iske fa inna hu li kaini domin abbas na abin mutalib ne ce wato suna makeran su su ne alkai suna amfani da ita wal buyutin kuma suna amfani wajen rufin gida rufin daki faƙala sai annabi ya ce illa ne zikira to banda ji wannan sauran ko kuma wannan uh, wato ciyawa ita wasu za ta ita ta ita yi amfani za a iya ce za ta yi amfani da ita ba komai saboda wannan dalilin wani aliyu wani jabir kala samitun nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli jabir yace na ga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la ya'illu li ahadikum an ya'mila bi makkata silaha wai wujudin yake fara biyu baya halatta ga ɗayan ku ya dau makami a maka baya halatta wani ali radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ali kala ya ali fil madina annabi alaihi salatu wasallam yace yana nufin a madina ba la yuqtala ala ba a cire ciyawar wala yunfaru sayduha kuma ba a kuru kayan barauta wala tuntaqatu luqatuha ba kuma a tunduwar tunduwarta abin tunduwa na cikin makka da madina illa liman ashada biha sai dai ga wanda zai tijiya ta ai an shada ga wanda zai tijiya wala yajluhu li rajulin an yahmila biha silaha li qitali a gane ko ba daidai bane ga mutum ya dauke makami a cikin makka da madina dan yaki wala yajlu an yuqta min hadhihi jarata kuma ba daidai bane mutum ya yanke wata bishiya illa an yi ali barajul wa madha ba'ira wujin mutum zai yi wato cuta ne ga rakumunsa misali dabba zai cirowa tafi idan wannan eh kaga rakumunsa ya zo ba abinci to zai bai wannan an yi masa rukusa na'am na'am na'am makami ba Mm. aina aina ne gurin da aka yi an yi hamila eh, fi hasilaha illa a wani kitali ko baya halatta ya rike da kitali wanda ya rike don yanka da kitali ne shi don yanka ai ba da kitali ba ne yanka zai zoke wani abu shi ba da wannan don yaki ya dauko takobi ya zo da ita ko da za a yi yaki wannan kuma wuka ce aka dauko don a yanka da ba ba matsala ita babu problem da kai kala shehu shakara babban malami shakara yake cewa kun san shi shine mai wannan littafin a sunan wa mutajiya mujalladi ɗaya ne ya kamata ɗalibin ilimi ya nemi shi zaka wato a sunan wa mutajiya littafin ya kyau sosai yace ba mana ta kai an min hadhihi al mahzurat duk wanda ya zai cewa wani abu daga wayannan ababen da aka haramta ba kada asima to yayi zunubi wayannan abubuwan da aka haramta wayar zamu wuce wa istighfar abin da zai haukar da shine tuba da istighfar kuwa illa sai sai dai kawai wato farauta fa inna al alal muhrim fi damal jazai mun ruwan da ya farauta shi abin da yake kansa ba iya istighfari da tuba ba ne kawai ko za akwai bambanci ya tsakanin istighfari da tuba yawa to saboda haka sai dai wato shi wanda yayi wannan akwai fansa da zai biya wanda yayi farauta ziyadatan ala tawbati wal istighfar dadi ne akan tuba da istighfar da aka ce inda to gashi nan zai kawo da za ku kace da sai sakamakon kace wato abun farauta ga sakamakon qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya la taqtulu sayda kar ku kace abun farauta wa antum hurum alhadi kuna wato ihrami wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kace abun farauta daga cikin ku da gangan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am to sakamakon da shine zai bada fansar kwatan kwatan abun da ya kace na dabbobin gida dabbobin ni'ima misali in mutum ya kace baura me zai me zai biya ta kun fahimta da kyau ku idan ya buge gada me zai biya akuya in ya buge barewa duka sai a ta kwatantawa da irin wannan an fahimta yawa to shi ne yake hukumu bihi zawa adilin minkum shi ma za a samu ma'abuta adalci a cikin ku su ne za su yi hukunci a kan adalan mutane su za su yi tun da tsira tseren masar ya kamo kaza zai biya ko babu irin za su yi mai kima hadiyan baligar ka'aba zai hadaya ne baligar ka'aba ya kai ya kai shi harin au kafaratun idan babu ba shi da wannan to yayi kafara da abu masakina in ciyar da miskinai idan ba zai ciyar da miskinai ba wa adin da zalika ko ai maka wato kwatan kwatan abin da yayi siyaman na azum misali da zai yi kuma ba shi da kudin sa kun bayyana da yau sai ai wannan zadin kima cewa kudin nawa zai kama zai kama wato dubu ɗari biyu to sai a ga dubu ɗari biyu mutum nawa za a bawa ko kwano nawa za a biya nawa da domin kowa rabin ta yi aji wani to mutum nawa za a raba wa kwanan da za a biya na shinkafa da kuɗin sa da to adadin azumin da zai shi ne adadin azumin shi ne au adadin da rika siyaman me yasa li ya tuka wa bada amri dan ya dandana kudar abin da ya tattabo kansa shi ne li ya tuka dan ya dandani wa bada amri narkon al'awarin da ya bada shi to sai kuma aka ce duk da haka afallahu amma da amma wanda ya yi da kafin ayat da dauka an yabe wa kai kuma duk abin da ya gabata an yabe ba wa man ada wanda ya kuma kuwa bayan da kimu Allahu min to Allah baka wajen zargi zai masa hukuma wallahu azizun lalla ala mabwayi ne dun tika ma'awutin hukuma قال ابن كثير ابن كثير يبقى على تفسير رحمه الله تعالى بالتفسير مجلد الى بيو شابي na 98 ga wanda yake da littafin yace hada tahrimun minhu ta'ala wannan haramci ne daga Allah li qatl sayyi fi halin ihrami an gane ko yawa dangane da ajlu sayyid kaje abun farauta bi hali da ihrami wato lokacin da mutum yake ihrami wa nahyi an ta'atihi fi da kuma hali a wuta fadawa wato ko kutawa cikin ɗaya daga cikin wayannan ababen da aka haramta wa hada inna ma yatanawalu min haythu al-ma'na yace malam yana kawo ma wannan ne in dangane da abin da ya shafi ma'ana al-ma'kulu abin da ake ji walau ma tawalla da minhu wa min ghayri an gane ko al-ma'kulu shine abin da ake ji walau ma tawalla da minhu ko da wani abu ya haihu da gare shi wannan abin da ake ji wa min ghayri da wani sa shi na me na farauta ai zai iya yiwa kaga wani abin da aka yi farautar sa ana ci wani kuma ba a ci duk abin da ya daura da shi in dai farautar sa aka yi domin ko ba a ci ma kamo zaki ai an ce ruje da yanzu ko misali to sai yake ba ma gairul maqul min hayawanatil bari sai ma ne yake ka sani cewa wanda ba a ci daga dabbobin wato sandauri kuwa fa inda shafi'i yajuzu lil muhrim qatluha a wajen imamu shafi'i ya halatta a kashe wannan abin da ba a ci a wajen wato imamu shafi'i wal jumhur amma a gurin jumhur kuwa an ce ma imamu Ahmad kenan da imamu Malik da imamu Abu Hanifa su kuma suka ce ala ta alili qatliha aidan su ma din haramun ne sun haifi daga wa'annan ayi saboda haka haramun ne kuma aka yi wala yastasna min zalika illa ma sabata fi sahihain ba a gebanta komai daga wayannan ba in ba abin da ya tabbata cikin hadisai ba Bukhari da Muslim min tariqin zuhuri daga hanyar zuhuri an urwa daga urwa an aisha ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace kaga anan kafin mu biya hadisi za ku ga a ra'ayin su shine da abin da ake ci da wanda ba a ci gaba ɗaya haramun ne farautar amma banda wa imamu shafi'i yana ganin abin da ba a ci za a iya farautar idan ya zo inda kake za ka kama shi su kuma ka ce a in ba abin da hadisi ya wato ya istisna'in sa ba komai haramun ne kale yace saboda annabi ya ce khamsu bawatika yuqtalla bil hilli wal haram ba su kai guda biyar ana halin ana kashe su bil hilli lokacin da ake zaman gida wal haram lokacin da ake irani na farko al gurab al kaka wal hidatu da shirwa eh shirwa ko shi ne mace shawo ne wal aqrab da kunaba wal ba'ratu da bira wal kalbu al aqul da ma hukumin kalbi to su jumhur ka ce in ba wayannan ba ba za ka ce komai a harami ba qala zai ce wallazi alaihi al-jumhur jumhur abinda mabiya yawan malamai suke akai shine annal amida wallahi sawa'un wai da wanda ya ganganci da mai mantuwa gaba ɗayan su wato duk ɗaya ne biyu wujubil jazai alaihi wajen wajabtin sakamakon abin da za ta biya misali mutum ya kashe zaki yadda aka yi wanda ya kashe barewa hukunci shi ma haka za ya masa wa qala zuhri imam zuhri yace dalla kitabu ala al-alim shi dai qur'ani ya magana kan wanda ya ganganci kawai wajarat sunna ala al-nabi ita kuma sunna hadisi yazo ya magana akan mai mantuwa wa ma'ana hada ma'anar wannan shine annal qur'ana dalla ala wujubil jazaa'i ala al-muta'allim Qur'ani yana cewa wajibi ne ga wanda ya ganganta wanda ya ganganta yayi ne ya biya wa la ta'zimihi bi qawli sannan kuma an ce yayi zunubi saboda fadin Allah ne ya duka wa bala abu an ce dan ya danta da kudanka afallahu amma talaf amma Allah ya gafarta abin da ya wuce na baya wa man aada wanda ya kuma ko fahimta kiwon lahu Allah zai mar hukuma waja'at sunnah ita ko hadisi ya zo min ahkamin nabi sallallahu alaihi wasallam da dangane daga hukunta hukunta annabi alaihi salatu wasallam wa ahkami ashabi da hukunta hukunta sahabban annabi alaihi salatu wasallam bi wujubil jazaa'i bil kadai cewa wajibi ne mutum ya biya fansa lokacin da ya kuskure a wayannan abubuwan Qur'ani ne ya zo da cewa wajibi ne kun fahimta da kyau ga wanda ya ganganci amma bai kuskure ko sunna kama dallal kitabu alaihi bil amdi kamar da Qur'ani ya zo ya nutar akan gangantawa wa aidan haka har yau bayin na katilan sai da itlafun an fahimta da kyau ko wato kaje wato abun farauta dan yin asarar wannan abun sai ma da yake ma wani itlafun mazmun yin asarar wannan abun shi ma abun raba ko bil amd wajen ganganci wa bin nisiyani haka nan wajen manzuwa lakin al muta'ammida sai dai wanda ya gangancin ba so mu ki za a ƙara mar bayan ya biya banza kuma ya yi zunubi wal muqdiru ghayru maduri shi ko wanda ya kuskure ba za a zarge shi wani ya biya banza shi ko wanda ya gangaci bayan biyan banza kuma har yanzu abin da shi ya yi zunubi sai ta istighfari qala wa qawluhu ta'ala saboda Allah yace fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-nar Allah barkwace zargi ya ce sakamakon shine zai bada kwatankwacin abin da ya kashe na dabbobin gida dalilu lima da haba ilayhi malik wannan shine dalilin abin da yasa imam malik ya tafi akan wannan ra'ayi wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa jumhur min wujub al-jazai bi mithli ma qatala al-mu'min jumhur gaba ɗaya sun tafi akan cewa wato wajibi mutum ya biya kwatan kwatan abin da ya kace na wato na dabbobin gida shi ga wanda yake irani idan ka da rabu mithlu min alhayawan al-insi idan yana da kwatan kwatin da daga dabbobin mutane wa amma idan lam yakun sayyidu misliyan idan kuwa wato wannan abun farauta ba za a samu kwatan kwatin da ba fa kada aka bar ibn abbas bi shi bai ibn abbas ya yi hukunci da cewa bai zama ni a biya kudin kamar zaki ya kaji zai kawo mu jin biyar sai a yi a hukuncin da ita yi umaru ila maka a doke ta kai ta maka wani abin ya faru yanzu ma maka za a kai ba najeriya za a rahoton maka za a kai kudin rawawun bayan ya kai wani abin da ya bada wannan kasa an gane ku yawwa su sai ma da yace ausilatu min hukumati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil mithli misalai dangane da hukunce hukunce annabi alaihi salatu wasallam da sahabbansa wajen kwatantawa nan misalin irin shi wato yadda aka bayar an jabir kana da ta'allu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi dabai annabi alaihi salatu wasallam wato yace na tambaya annabi alaihi salatu wasalam dan gare ga wanda ya kaje yanyawa ko kirki ko yanyawa an gane ku ba kala sai annabi yace ko yanyawa ma ke to azibu shine kirki ba kala sai yace huwa sayyu kaga ana cin yanyawa ne shi ne sabon karatun da muka yi a baya sai yace huwa sayyu annabi yace a'a ina ai farauta wa yuj'alu fihi kabshun wanda ya kaje yan yawa ko tsoro zai bada rago ila kada hul muhrim idan wanda yake cikin irani ne ya farautar sa sai zai biya rago aga misali haka wa an jabir anna umar bin khattab radiyallahu anhu qada bi zaw'i bi kamshi jabir umar dan khattab jabir yace sai sai na umar ba a zamanin sa yayi hukunci ga wanda yake je farautar wato ya yawa yake ba da rabo shi ba wa fil gazali shi ko wanda ya yi farautar al gazal barewa bi an zai ba da akuya wa fil arnabi wanda ya je farautar kuwa domo kada dauka wa domo zai kawo a'a karamar akuya za a baya wa fil yarbo wanda ya je ya kamo wato kuregi shine yarbo kuregi wanda ya kamo shi kuma bi jukuratin alama akuya wanda ta aka dan yayi ita zai bayar ita ce jumra ita zai bayar ba zan san domo ba wannan a wato a dabbobi ake bayarwa a banza ko tseren mazan mutum ya kawo da waɗannan dabbobin za a yi ƙwarai ko an ji aka ce ma zawa adalci ne mu ba ta adalci za a nemo masu sani su adalai su za su ba da wani ya duba ba da mu shi ke na ramsa in ya ɗanɗana kudin sa baya kuma a ba yi kuma ba to shi ne yake wani bin abbas ya annabi hujja ala fi amami harami to ibnu abbas yace to da haka kuma duk wanda ya taba tattabara harin wanda za ka ga sun zo kake ka kama sai ka cika bugu Allah dan za ka da tsakiyar su za ka rike ni kawai da sun dan matsa ba za su dawo domin wannan abin ko ba abin su kuma haka ce wasu ka matsa wa jikin ka shin kuma cikin masallaci sama da kasa ko ina za ka ga suna yawo a ciki ko ina su kai su aka ce an gane ko to shi ne yake a to wanda ya kama tattabara fi amamil harami alal muhrimi wal alali da mazaunin gida ba fi kulli amamatin jami duk wanda ya kama tattabara dai akwai a dai zai zai baya da mazauni da da kowa da kowa shi da ya ga ba a tsaro kuma wallahi hake ban gari za ka gani tun da mun nemo abin da amma za ga ba kowa da duk wanda ya kama guda daya kuma idan ya kama din ba wallahi ya kama shi za a kai kai wallahi a cikin unguwa za ka rika ganin sa a da yake shi kasan koyon kibonin sa abinci ne za ka kawai su zuwa nan saboda haka ya tantaba bara daya ko dan shida ne akuya daya idan ba ta cikin harami ya je farauta farautar da yake guda ne gida a makaroji ne bane in bani ka gane ko amma a harami wato ga wanda yake wato cikin gida ga wanda yake da ba ɗan gida ba haramun to alaji yan yawa mazauna ka je ka nemo ka ji akwai a gidan gobe ka shiga gidan zuciya nan dan ni ba mafarauci ne ka shiga gidan zuciya nan Na'am. Na'am. Haka. Haka. Haka. Na'am. Sai za a yi haka. Shi mun biya shi, wa zai faɗi mai a mai kwanan mai ne yake kwanakin mai na. Wajibi ne. shi wajibi ne saboda haka kwanan da wajibi ne idan ba a yi ba me yake yi na idan ba a yi ba me yake yi yanka a ba shi rukuni in babu shi aiki hajji ya lalace sun je yanka haka bai ba shi ba eh yankin kwanan mina shine muka faɗa a satin da ya wuce ma wato an yi wa rukuni kamar mafarko wanda yake taho makiyayi da Abbas ibn Abdul Muttalib saboda wasu dalilai Abbas ibn Abdul Muttalib shi yake kula da shayarwa shi kuma wanda yake kiwon raƙuma aka ce ya zo in yi abin da zai ya koma gurin raƙuma to dan ba zai zo da mutane raƙuma cikin mina ko cikin mutane a kwanan su ba ya kace koma gurin dabbobinsa ya tare kayan da kawai ya kade mai mun biya wannan satin da yau saboda haka kwanan mina wajibi shi kuma wajibi yanka ake masa sunna kuma ka rasa lada dama gida uku muka yi arkan wajibat sunan wallahu a'lam na'am rukuni eh yawwa tambaya ce mai kyau cewa ya kama wannan biyar din da aka lissafo iyakar tsayin zahiriya suna kan bakar su cewa iya biyar din da annabi ya lissafa su ka ne amma wasu malaman suka ce a'a ai iyaji za ka yi cewa cutarwa take kamar cin naka yanzu ai ba ku daidai ba amma ba za ka yi yawan mun daidai za ne saboda yana cikin cutarwa yake hukuncin su daya ka fahimta da kyau ko da me ka ta yi kyau sosai mu je zuwa eh to kaje eh da wanda ya ce masu kare hakkin dabbobi ai su sauro ma suka ce ba za ka je ba ko saboda hadisin naka zawal ga raina mutane haka masu kare hakkin dabbobi za ta gaya wa addini kare wa hakkin kare hakkin dabbobi wanda akan mage ɗaya wani ya shiga wuta ko a kan kare Allah ya sa wata karuwa a aljanna to mu za ga ya mana kare hakkin dabbobi ka ga an yi jirgi a musulunci to mu je zuwa ba za mu gaba to shine ma ne yake ainal maka nam kana yura kafir ko ibn kathir ya faɗa wa jalladi na biyu shafi na ɗari wa qawluhu ta'ala hadiyan baligal ka'aba ay wasilan lil ka'aba da aka ce hadiyan sai ya tafi da hadaya baligal ka'aba yake isa zuwa ka'aba shine ana nufin wasilan ya tare da ita ila ka'aba ila ka'aba zuwa ga ka'aba wal muradu abin da ake nufi shine wusuluhu ila al-haram ya je harami wannan a bayan mana ta ji ko baya ta ji biyu kai cewa ba ana rubuta ya kawo ta gaban Ka'aba ba gurin da ake kira harami in je kai da wanda ya zuba mu da wannan matsala cewa kudin da kake jira Allah ya yi hari ko ka san ma inda aka yi kawo amma dai an yanka ba a gurin da ya kamata to shine ma ne yace ya ci gaba da gaya mana cewa bi an yuzbaha hunaka ayyankan a can harami ويفرق ويفرق لحمه على مساكين الحرم عرباوا عربا naman ga miskinan harin to yanzu yadda ake ana diwa ana kaiwa mutaharfil din ana kaiwa harin na yayi ko baiwa yayi wanda ba da suka bayar cewa ai mabukata yake ne to su kuma wannan naman ya fi karfin talagawan harin ya fi karfin to shi ne ake kaiwa wasu kasashe na ina Najeriya ma da ne mala amma ya kamata ne to kaji ba da dino ma ya yi madan da wuri na gada ba to ji ne ma da ya ci gaba da cewa to wa za amurin muttafaqun alayhi fi hadhihi sura wannan al'amari ne da aka yi hada akan sa a wannan sura wa qawluhu aw kafaratu ta'amu masakin kuwa fadin da cewa ko kafara ta ciyar da miskinai aw adlu zalika ko kwatan kwatan haka siyaban na azumi ai idza lam yajid al muhrim mithla ma qatala min an na'am idan ne wanda ya yi rami da aikin haji bai samu kwatan kwatan abin da yake gina dabbobin gida ba aw lam yakun saydul maqtulu min zawatil amsal ko kuma ya zamto wato abin farautar da aka kashe yana cikin wayannan ababen misalan da aka yi au kunna ko kuma cewa muka yi takhayyi cewa an ba da zaɓi au adlu da au kaza au kaza a ayar da ta zo to saboda haka sai yace wato a bi hadal maqami a wannan gurin bainal jaza'i wal il'ad wa siyam ko kuma wasu na ganin zaɓi aka ba mutum tsakanin wato siyarwa da azumi da kuma wato fanta irinsa li zahiri au saboda zahirin ayar cewa au au labin da aka bayar fa suratu zalika surar wannan din ku an yi adina ila liqiba mutum yayi wato yayi kima ta wannan abu yayi adalci ta wajen yin kima fa yuqawwama sayyi a kwatanta wannan abun farautar al-maqsud wanda aka kaje aw mislu ko kwatankwacin sa thumma yuzkara bihi la'am sai a siyo abinci da wannan kudin fa yuta sadaqu bi ay sadaka ne fa yusrabu li kulli miskinin muddun minhu kowane miskini za a baki mudu daya fa in lam yajid in ba a samu ba shikenan aw kullu bi taqdir ko kuma ana rubun zabi ne sama ali da ami kulli miskinin yawma za a ji yadda kowane miskini wato a bani da bi kullu miskinin yawma kowane yini za a ce da miskin daya kowane miskini kowane yini daya za a ce da miskini dangane da wannan abin kowane yini an fahimta da kyau kun ga abuwan saba ne da bi kullu miskinin abuwan zai yi azumi a maimakon ciyar da kowane miskini na na yi idan ba zai iya ciyarwa ba to zai a lissafa kamar da yanku bayani da cewa abincin da za a biyo da naira dubu ashirin ɗinsa za ta ciyar da mutum sha biyar da a ce to kullum ya azumi daya kullum ya azumi ko ga sabanin azumin wanda ya bar wajibi a maka shi azumi nawa ake goma guda uku a maka guda bakwai in an dawo sabanin wanda ya yi ta'addanci ga waɗannan abubuwan shi azumin sa sai da masu hukunci su kai maka a shi wannan ba ba wannan shi azumin ba amma sai ya biya shi wancan da aka ce wani ya uku a maka bakwai ne dawo gida da ka gan jiya da yana azumi ko shi wanda ne kai ma alama ka bayan ayi da an ganka bayan ka da daga aikin haji kana da azumi to yayi yayi ne yana cikin jini na aikin haji to kaga ba za a zo a kewaye jiran da ya rika ba mutane ruwa a randa wuce na azumi ya cika ka'ida ne ko ka zo ga wanda muka faɗa a jahiliya mutum ya dawo daga aikin haji saboda wani ya rabu da zunubi gaba ɗaya ta katanga zai hau ko a fata bar koba ta bayan shiga saboda shi alhaji ne kuma yin shiga yana shiga gudun da shiga zai zauna a rantun mutan gari ke ta zuwa yana kama kansu yana dan musu ruwa ruwan zamzam din da ya zo da shi ya samu katuwar kwatanniya sai a juya sai rika ɗebowa yana zuwa wai da dumudumunta da zuwa da aka duk wanda ya yi shafa shi ma a galibin da ya ta ballantana shi shi ne Allah ya ce wa duk goyi da duk abuwa ne wanda ya kara aura ta katanga kowa ya rike shiga cikin to da haka kike a jahiliya to shine yake sama'un idami kulli miskini yawman kowane miskini da aka yi kiyaci a kansa zai yi mar azumi daya inda bi tasawru ta hanyar tafsiri wato wato tasarrufi yanda malamai suka gudanar da al'amuran kenan to wannan ne ya kamata mu tsaya sati mai zuwa za mu biya a kamun jana'i shi ma za mu yi sati biyu mu dawo mu kammala wannan sati biyu muka yi karatun sati biyu mun gama da aikin hajji sai kuma matsala aure da za mu shiga insha Allah ta'ala na'am zai ne mu kudin ai hukunci ne wanda za su ma hukunci za a gaya ka gani su ne a dalai biyu ne malamai za su ma hukunci saboda haka yana da matsala kaza an tabbatar yana da tsoro ne wanda to duk su ba da hukunci a kan ka gani ranar kamar da muka faɗa a wani wani a ce ba ka fahimta ba sosai ba a jira ke yi ba wani kimantin da yana kan ranar lahadi kamar da muka faɗa insha Allah za mu yi za mu yi wa malamin islamiyya za a yi wa daura ko kuma masu ido wanda suke da ido a banki sosai wannan la'ayin za mu fara karfe tara insha Allah ta'ala abin da zamu yi a daurar san Allah ya zo shine littattafan malam Bukhari da gaba ɗayan na fito one and two tauhidi one and two hadith one and two sira one and sannan za mu a yi musu talawar hadith shi ma za a yi mun taɓa yin da za a ƙara bin shi kuma daga farko bai cikin talatin da hudu bai kuniya ita za mu biya sau da haka ita ma za a tsara ɗaure ita bai yi talatin da hudu za mu fara tun karfe tara zuwa yamma insha Allah ta'ala ai tara anan wanda wani umar ga mu daukan suna mu daukan suna za mu ba da lamba da abin da ya kamata wannan saboda muna so a sadaka jariya ke zuwa yi da tafan kamar da muka faɗa wanda za ta halarta za mu samar da shi mu ba su sannan ta abin da wani ke gagara ba na ya shi mu yi shi a wannan lokacin don ya rautu an bani da juna musamman wanda suke koye ga yara shi kan zama da abu gadi sun muna tsara zai zo da ta abu gadi ismail mala abu muhammad ya danya mala aminu bala muhammad ya yi ayyuki da kuma modiya zai da haka za a yi daki da shi ya Allah wa ta'ala gaba ɗayan su muke zuwa sauke su to wannan shi ne mun ɗauki sunaye gaskiya mun ce iya mutum hamsin to amma abin yana ne ba ya mana yawa yanzu ba kusan to kusan duk da ce mun buɗe ko ba mun ce abin ba iya ne ya shafa ba ga majalisin mu na hausawa abin ya gabata nan kuma mata da maza ne amma iya masu ilimi to abin ya ya rasa da yawa wasu kuma suna sun zuwa yi sai muka ce wanda yake zai wa kansa sadaka jariya to zai yi kwanci rubutu shi ma a a yi amfani da wannan wajen iya sadaka jariya don mu fara da abu sannan mun gama wannan Allah ya so muke kuma mu fara yi wa wanda ba su iya bacci ba shi ma za a yi daura ta wuni daya a ba da dabaru cewa ya za a yi da koyi bacci insha Allah ta'ala wannan shi ne abin da muke so in an gama wannan sai mu tafi wannan gaba muna fata Allah ya kaga za mu yake muke mu kuma tallafa mu alaikum salam na'am anan zamu eh insha Allah ta'ala eh wannan shi ne اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من تقوى وتقات وتوى عباك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا سيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه. an gara a tsaye da ko da